إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين بشي الله سبحانه وتعالى يقدر أدورم مركز أهل السنة والجماعة wanda ke karkar da birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 28 ga watan jimadar wula hijira shekarar 445 wanda ya dace da 12 ga watan 12 2023 sha Allah yau za mu yi darasi na biyu cikin littafin fikin suna na sai da sabik a darasi da ya gabata mun ɗauko cikin tamhid na shimfiɗar littafin shi wanda yake bayanin ya bayani kan gaba guda uku risalatul islam wa umumuha wal ghayatu minha magana sako da musulunci ya zo da shi ya bayani dai a takaice na manuhar addini ne wanda yake mai sauki na tauhidi kuma shari'a ce wadda ta ɗaukan ma mutane kyakkyawar rayuwa da maganar umumin risala na saƙo ne wanda ya gama kowane ɓangaren rayuwa ba abin da ya rage ba a ce kan mas'ala kaza ne ko ta aure ko ta kasuwa ko ta sallah ko azumi ko duka dai bangaren ibada da bangaren mu'amala mun zo kan gabar cewa duk abin da yake cikin ta'alimin islam iya manuhar kare abu guda biyar a daruratul khams abu guda biyar da musulunci ke fama ko kare su da shi da manuhar shari'a kenan kiyaye rai kiyaye hankali kiyaye mutunci ko kiyaye za a ce dangantaka da kiyaye dukiya wannan su ne duk abin da saƙo na musulunci ke tahiya da shi to muna cikin wannan bayanin mun karanta yana ga aya guda ta ƙulman haramun zartar lalata a hadari ibadi na cewa ka gaya mutane waye haramta tsawa ado da allah ya hudo ga bayan shi da kayan ci da sha mai daɗi tambaye su waye haramta mana Allah bai haramta ba harama ce wannan abin Allah ya yi don masu imani wanda kuma saura ke samu wanda ce a rayuwar duniya kowa zai samu kuma gobe kiyama ya kimanta masu imani da wannan fadala ko wannan rahama tashi ta jin daɗi ina ganin muka tsaya wannan aya na ne muka tsaya ko yanzu ke za mu tashi fadar Allah subhanahu wa ta'ala أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون wannan iya so ga maka yanda manhawa da musulunci wannan abin da ya zano duka a cikin sakon kare wannan ababe ne da ya magana addini magana rai magana dukiya magana hankali magana nasaba shi kamar ayoyin wanda za mu ji ababe da yawa na wani abin da ya ambata za mu ji a cikin wani ayoyin suna magana akan dukkan janibin rayuwa ya ce ga ya musu kul inna ma harrama rabbiyar fawahish ga ya musu ubangiji na Allah ya haramta dukkan nau'in alfasha duk wani mugun aiki ma har mina wa mabatan na hili ne ko na boye ba ce a kan ka zo cikin mutane ne kai laifi don kayan misali masu cewa masu kwanki minaj na wajen ko zan a gefe ba wanda kan cikin mutunci ne aka yi aboki zama ce sauransu ko a hili ko a koyi alfasha ko alfasha ce kuma Allah haramta ta ko kai ɗaya ne ko cikin jama'a ne alfasha alfasha ce Allah ya haramta ta da dukkan wani laifi al'islamta wal magari da zalimtin wani shiga haƙƙin wani ba tare da haƙƙi ba ka shiga haƙƙin wani kuma wa tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana haka gama Allah da abin da babu wata hujja don Allah bai da gama shi komai ba kenan nan kaga akwai magana shirka kare tauhidi Allah ya hana gama shi da wani kuma da wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun kuma Allah ya hana ka hudu magana ka dangana ma Allah abin da baka da masaniya kan shi kace Allah ce yawan masalar akwai ababe wanda suke zaka ji haka na hudi misali da nake tambaya wayan ce me maganar Allah ce tashin ta yaka Allah ce ba kwanka Allah ka ne ka don kalmomi marasa kyau eh ba ko da tashin tashin ta yaka abu ne mai kyau tashin amma ka ce Allah ne ce tashin ta yaka za ka musulunci ba addini ba ne mana kasalanci na azab na kon aka ce mazamne amma ka ce Allah ce kaza ko magana ce mai kyau ka ce Allah ce matsala ce mai ce ba ko annabi ya ce kun bi ce ba ko kake magana dangana ma Allah abin da baka sani Allah ne haka faɗar Allah subhanahu wata'ala wa rahamati wasi'at kulli shay Allah ta rahamata ta gama komai komai da cikin rahamata ta Allah ita fasa akatubuha lilladheena yattaquna wa yutuna zakata wal ladheena hum bi ayatina yu'minun wannan rahamata Allah kowa ya ji to amma Allah ce zai tabbatar da wannan rahamata shi ga bayan shi masu tsoron Allah duniya da lahira suna cikin rahama ta Allah amma kawuri din da samu rahama ta Allah tana lokaci amma a duniya yake ta ko lahira ya kare amma shi ma Allah zai tabbatar da wannan rahama ta shi ga masu tsoron masu tsoron shi sai ba da cikin aikin su suna ba da zakka kuma suna masu imani da ayoyi sai ke siffanta wa'ina masu imani allazina tabi'una rasulul nabiyyi ummi wa'inda suke bin wannan manzo annabi ne al'ummi wanda da yake na ce na ce ummiya sai kalma ta ummiya abin da mutum illetare suka ce illetare ne illetare mutumin da bibak bai karantawa bai rubutawa to amma ce wannan na ƙasa ce ga mutum a ce mai shi ummi ne kina annabi na ce da ƙoshi da aishi da zo duniya ka yake da uwarka ta kazo haka zo ba abin da ka sani ba ka bar sun mutum da bai karanta bai rubuta tabbas ɗin ne a rayuwar duniya to amma zargi ne aibu ne ga wani amma daraja ce bangaren annabta nan sallallahu alaihi wasallam shi mazana mai mata cewa maziya ce yabo ne gare shi to gashi annabi ne ummi bai karantawa bai rubutawa amma ya zo da abin da ya gagarin masu karanta da rubutawa shi ne abin kalubale yake ga gwannan magana ga masu yawan sauransu amma gashi ya zo da abin da ya gagare su wannan shi ne tabbatar kenan wannan shi ne daraja ce wuce a wurin shi ba ta tsaba ce a wurin shi shi ne annabin ummi kenan wanda bai karatu bai rubutu kashi kuma ya zo da abin da ya masu karatu rubutun allazi yajidunu maktubun inda fi tawrat wal injil wanda kuma annabi su da isko duniya sun sami labarin shi labarin shi a nan su ma suke da shi sabanin kulashawa su a likita bikin bangaren sauri bangaren bangaren yahudawa su suke ma da masaniya kan shi in zai gano haka misali horkon wayi da aka mishi horkon wayi da aka mishi a ya shiga cikin tunani da tashin hankali ya rikice ya tsoro maka a yi mace aljani ne haukar da mishi wanda khadija radiyallahu anha ta bashi nutsuwa ce kalla la yuzu kalla abadan ta ce baiwa baiwa har abada baiwa har abada Allah ta bada kai ta hudu abin da kake yi kana kulawa da gajiyayyu kana sadar da zumunta kana taimaka wanda ba wanda ba da shi ka dauka dawaine mutane hali na gari wanda ya karanta da kai ashe a can dama Allah yana kula da bawa bai kyautata wa bayan Allah duk da suna jahiliya mata ta ce ce wata ce kalla wala ta baiwa baiwa Allah ta da kai ga halin da kake ciki kana a hankalinka baiwa ce ka samu hauka amma ba ta san me shi ma bai san me ba sai ta tana akwai halikin ta dan uwanta warqa bin nawfal warqa bin nawfal ta ce a makka shi ne mutumin da ya karanta injili shi ba taura ba injili ya karanta har ma iya mata tarjama a makka garin makka shi ne aka sanar wani ilimin to suka yi an so a san tunda bane yawan dai shi hayi abu sai ta ji ta amuje mu tambayi shi wannan warka dan wani ne suka zo ce mutai wurin shi da suka zo ta ce ka shura da dan wanka iya baka ya baka labarin abin da ya gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya rakunta ma ya ba duka warka duk abin da ya gani na jibril da yadda ya rungume shi da yadda ya gan shi da yadda ya bashi tsoron wannan kabe kare sai can shi za ka na musa da zuciya a fi musa wannan wanda zo maka wannan mala'ikan da ya zo a nan musa ne a na kaga kaga na iya ilma iya ilimin injil a nan ya karanta labarin wannan annabin da yadda ke ciki da yadda za a mashi ya kai da ilimi ya ce wannan mala'ika da ya ce gaskiya ce tabbas ya ce ina fatar a ce ina cikin ƙarhi na in kama maka lokacin da mutanen ka za su kore ka za su yi adawa da kai ya ce a mukhrije mu a mukhrije abinda ba da mamaki ba maka za a dawo shi ba a mukhrije mu ni za a huta da garin makka ya ga shi annabin Allah amin a garin makka din dangi ya ce ni za a huta da garin makka abinda ba da mamaki ya ce ai ba wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi sai an yi adawa alamun da anan kaga kenan wannan bawan Allah iya cikin ahlul kitabu sun karanci wani annabi kenan suna da labarin shi kaji abdullahi bin salam lokacin da yazo annabi da yazo madina ma salam abdullahi bin salam an iya cikin malama wanda ake yabo cikin ahlul kitab malamai yahudawa shi ma kaga da yazo ana labarin tun ya maka amma da yazo madina yazo tabbatar nan sabon iya zuwa ce da nan gashi ma na san wannan shi yace sama da na san dana ya karanci kwata-kwata da labarin sun fashi da kosi haka yake a wajen rubuce annabi kuma kazo annabi kuma kuma zuwa duniya bai ni manzo Allah ne kurin a dama yazo duniya duniya tana jiran wannan annabi ana cikin jira tun yi sai ya zo mata tambaya ina kai ne kaza ne a wannan ya zawa idan ma ci cikin ana cikin injil aka tambayi da yawa tana ma isa aka kitab ya ya kai ne wannan kaza eh me labarin wannan annabin kaza sai labarin ba za su ga tsayin da labarin shi kuma isa ba shi karshe ba zai ba ta labarin wannan annabin na karshe bas labari in zai zo kaza kaza har ma ya ga musuffin shi kenan annabi Allah ya zo duniya duniya tana jiran shi kaga lokacin da Annabi sallam bayan ya tabbatar da shi ne yake sa mun tara ya rasulullah mutane na wala basan gaskiya ne kenan su kansu inda ba dan san zuciya ba za su imani da fitama hatta malaman su da yanga balle ya kubai yace amma rasulullah zaka san mutane na basan gaskiya ne ba dan gaskiya suke ba yace yanzu dan sa tattaunawa ya ga wata tawaga ta Yahudawa ta ka ziyara wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yace zallabi ya rasulullah zallabi shi ya imani ya kare zaga ne komai majalan ka san mutane banu isra'ila ba musulman gaskiya bane ba zallabi ya gehi in sun zo ka tambaye su wa matsayina a cikin su in suka ga ka san matsayina a cikin su in sun ka kare ka ba su labarin namu su ga mun za su wani shikenan suka zo manzala ya tare su iya baya ya labe suke cewa me ya matsayin abdullahi suna cikin ku tuka huwa khairuna wa bin khairuna a alamuna bin alamuna kai ai babba dan babba shine yayi a cikin mu dan yayi dan manyan mutane ba mutane suka mai yabo ya kai yabo yace to yanzu me za ku ce in ya musulunta sai subhan Allah bin subhanallah Allah bin kun sai hutu a gaban su ta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah suka juya wa sharruna wa bin sharrina kuma kin da waka tsaya mutumin banza na mutane maza kuma zuba kai wa an juya yace da yace ya shirya ce me na ga maka me na ga maka mutanen mu haka nan ba neman gaskiya ake ba a takaice ne kan mutar cikin maudu'in muna magana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam sun same shi a cikin littattafan da suke wajen su a injil akwai a taura akwai labarin shi kwata kwata haka ne zo duniya ba kuma ya amurahun bil ma'ruf wa nahama 'anil munkar yana musu umarni da dukkan abu mai kyau yana hana su mummunan aiki wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'is yana halatta musu da abu mai kyau mai dadi na kwarai haka yana haramta musu dukkan abu mara kyau da mara kyau فكما مالك ذا مجي ويدوى عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم كما هنا يدوك يمس أبو ديوة يدوك يمس يوني دابا da wasu uku mu yana da samu damuwa wani hana wani hana mu tafi kitse wani hana mu tafi kaza da aka samu da aka samu cikin addini mai wahala wani hana mu tafi nama da kuɗin sauran su yace wannan annabi ya zo zai doke musu shi da musulmi abu an kore shi yace kenan wal abuna da ta gaza alayhim yace falladina amanu bihi wanda suka yi imani da wannan annabin suka samu cikin littafin su dole suka yi imani da shi ko su waye wa'azzaruhu suka kama mushi suka bashi kashin gwiwa goyen baya wa nasaruhu suka taimake shi wa tabu nurul ladhi unzila ma'ahu suka bi littafin da aka sauko hasken hasken Qur'ani kenan suka bi hasken da aka sauko tare da shi wa innam ulaika humul muflihun wa innam sunu masamar rabu ala sama da shi ayon abin da sama magana kan abdewa na masaki wa salonsu wannan abin da ya kawo sai yake cewa yanzu ai abu uku hudu can wajen tamhid risala ki musulunci da umumuwa ta gama komai da komai yanzu ta wala ghaya tana mim al ghaya manufar risala ki sai ki cewa al ghayatu minha wal ghayatu allati tarmi ilayha risalatul islam babban sako manufar da risala ki musulunci ki isarwa ga duniya da kuta take ta amfushi ta tsayirwa tsarkake tace rai ta tsarkake ta da dukkan wani amurki ba amina ba zuciyar ka salam tauhidi ba wani aibu ba haka tsada ba ki ba ba bakin ciki amina ma rai zuciya kyakkyawar tsarkaka za a tsarkake rai za a tsarkake zukatan mutane an tsare kirma arziki billahi wa ibadati ta hanyar da za a sama ka tsarkake ma zuciyarka ta hanyar ka san Allah ta hanyar sanin Allah da ibadar Allah sama sanin Allah san dokokin Allah da abin da Allah ke so da wanda bai so da kuma yin ibada a cikin ya kara mutum imani wata da imar insaniya kuma tana karfafa alaƙa ta mutuntaka dangantaka dangantaka makwabtaka sauran tana karfafa su ta da imar rabin insaniya na abin mutuntaka na agaji sauran su taimako wa ya kamatu halin nasu kuma da a tsaye da wannan kyakkyawar alaƙa ta mutuntaka a cikin al'umma min al-hub a sa mutane son juna wa rahama tausaya ma juna wa ikha ya uwantaka wal musawat da rashin bambanci tsakanin mutum da miji tsakanin wanda wani tattalaka da kudi tsakanin karami da babba daidai ta al'umma musawat wal adala da yin adalci cikin al'umma to bidalik da wannan abin da ya ambata na tsaye da wannan a sa cikin na soyayya da jin kai da ƴan uwantaka da daidaitaka da adalci da wannan abin ne yusidu insan fi dunya wal akhirah da wannan abin ne mutum ke samun arzutar rayuwa duniyar da akhirah aka samu abin tabbas sai ce qala subhanahu wa ta'ala huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qabl lafi dalalin mubin Allah subhanahu wa ta'ala na cewa huwa Allah ke allazi ba'atha fil ummiina sun shine ya aiko wa ummiyin mutanen makka wanda ilitire mai ba su ba su karatu da rubutu kenan Allah ya aiko musu da rasulun da manzo kuma nan zan minu daga cikin su dan garin su dan cikin su ne yatlu alim ayati wa yuzakihim yana karanta musu ayoyin Allah yana tsarkake su wa yu'allimuhum alkitaba duka yana sanar da su qur'ani da sunna wa in kanu min qabl ko da nake da kahin yazo sukin lafi dalal mun suna cikin bata karara suna kan shirka da gargajiyar al'ada duk mutum kin zawo shi ta tsarkake su ta gyara su can yace kuma ga Allah mai girma na cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bam aiko ka bayan muhammad illa kana matsayin rahama ga duniya duk halittu gaba daya alfarama ne ga dukkan al'umma har dabbobi an haddabobi annabi ya shiga su annabi ya tausayawa tausaya dabba ya hana kada ta ya hana amanna mata ta tsusu no sallallahu alaihi wasallam iya tahiya he go tuwa ta rutan hatta nan shawagi tana shawagi sai ce waye doko dan wannan baiwar Allah ya ta ya magana ya mushi gana su waye ce bina mata danka dan take ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo wata gona tabbatar ruwa ta inganta sai raƙon ya zo ya gurfana gaban shi ya gurfana raƙumi mulka ya ce ina ne wanda raƙumi yake ya ce ya yi jajen kana ba shi wahala baka ba shi abincin kirki na bai gami shi na biya hana a gada za dabbobi tuni kayan ƙungiyar turawa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga dukkan talakai gaba daya haka yace cikin wani hadisi tabbatacce nan sallallahu alaihi wasallam yana cewa innama ana rahmatun mudat ana rahmatun ni rahama ce ma'ana ni kashi kai ke jika rahama ce ko mudat ma'ana mai shirye suwa mai shirye su al'umma kenan shi da ma rahama ce ta Allah cikin bayi kuma yana shirye da al'umma wannan kenan ta ce gayakin manuwa ta wannan sako wanda yake so kenan a duniya ya ɗora mutane kan wannan turba ce a gyara mutane su kawai mutane masu amfani masu alkhairi masu yawa da juna masu azumta juna da wani abu da kawai shi ne mursala kan da musulun take so ta kawa a cikin duniya gaba daya to sai yanzu ke cewa a tashari'ul islami a wulfikin mana al'afikin islami ko ta tashari'ul islami ko ta alfikin islami a tashari'ul islami ko ka ce fikin islami da magana da ya ce nan to yanzu da muna magana magana ta akan da shafiqin dan ake fiqh sunna mai sunna ko kenan fa'inta wata dace da sunna inda kamata mutum ya fahimci addinin shi da dalilai da hujja da kace kaza ne me dalilin kaza da kace kaza ne abinda aka fa asalin shi magana fiqh abinda aka fa'inta kan wannan imma qur'ani imma sunna amma ka sai annabi ya ce don Allah fi alheri sai ba shi fa'inta a cikin addinin Allah kina abinda sabon alma ta fita fiki wani mutane kamar ta wani abin da kurin kamar abin da fiki ga fiki cewa a fiki abin kware ne fiki abin abin nema ne ma da baka fiki kina ba abin suka ce wani ta fiki fiki daban kuma wannan magana masu a can ya ta kalidanci kaza daban hatta da ake magana ta zamu ga shaka kan maganar mazhabi yanzu ne ya magana tashri'u islami kenan manhuwa ta shar'an ta shari'a da musulunci ko fiki islami me mana manhuwa ta mai ta sa gaba يتي والتشريع الإسلامي ناحية من وحدها التي انتظمتها رسالة الإسلام يتي التشريع الإسلام كيف الإسلامي wani ɓangare ne daga ɓangarori masu muhimmanci wanda risalar musulunci ta tsara ɓangaren fikihu wallaci tumathilu nahiyatul amaliya min hadhihi risala wanda ɓangaren fikihu islami shine yake ɗaukan ɓangaren aiki na risalar islam bangaren ai akwai bangaren aqida daban shi bangaren aiki bangaren islam sun ce shi doki fiqh a cikin islam a cikin ta doki bangaren aiki a aikace sallah azumi zakka haji jihad da abin da ke na aiki za a aikata shi shi magana kenan shine bangaren a cikin islami bangaren abin da shi aiki yace ha mene نهاية العملية يعني. عملية يعني. يدك علم من قال عملية يعني. يا لكم العملية يعني. نهاية عملية يعني. بقى لما بني بقى يدك يدك يدك علم من قال بس لا يدك علم علم هاي كده ما علمي هاي ko ka san ma'ana ko ba san ma'ana ma'ana mana sa dauke maka ko a rubuta su kuskure ne amaliyan kenan wannan bangaren kenan abinda shi kenan bangaren aiki amaliyan ne ya ce walam yakun tashari'ud dini mahad ka ahkamul ibadat yasduru illa an wahidallahi linnabi sallallahu alaihi wasallam min kitabin min kitabin as-sunnah yace shari'a ta musu ta addini musulunci inda ibada ce inda ta wannan bakan ibada ne ya kama sai kamar hukumta da hukumta da na shari'a ibadat bai wa yazo illa an wahidallahi inda ibada ce bata zawwa sai daga wahayi daga wajen Allah إما قرآن إما سنة أو بما يقره عليه من اجتهاد وكانت مهمة الرسول لا تتجاوز دعوة التبليغ والتبيين إما قرآن غنغاريا ko suna gangariya ko abin da ijtihadi da aka abin da aka fahimta ba da kika karara abin da aka ijtihadi kan Qur'anin ko sunna yace abin da annabi ya ba muhimmanci bai huce دائرة تبليغ وتبين أي شيء نسأل ما يأسر بساقه على كما يبيان من هو نساقه أنت أي سلة أنت أي زكاة أنت أهجي يأسر كوي سلة كوي أزمي كوي زكاة شيء تبليغ كما تبين bayani yaya ake sallar yaya ake zakar yaya ake hajji yaya ake azumi ya ziki ya ne dan shi ushin tabayin kenan shi ne magana tabayin eh to idan shi ne kenan magana da ke sama sama sai ya ce eh Allah ya ce wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha nan sallallahu alaihi wasallam da mai shaida bai magana ta san zuciya sai in wahayi ne Allah mishi yace amma tashri'u alladhi yattasilu bil umur ad-dunawiyya min qada'iyya wa siyasiyya wa harbiyya faqad amara rasul sallallahu alaihi wasallam bil mushawarati fiha kaji amma abin da yake bangaren shari'a wata ke da alaka da al'amarin duniya misali hukunci ne bangaren siyasa ta zamantakewa siyasar gari tsarin gari ginin gari siyasa da ma'amala mutane da wata ƙasa da waye wani magana siyasa ne haka ɓangaren yaƙi tsarin yaƙi to na annaba an mai umarni da yin shawara shi kan shi da manzonin Allah ɓangaren yaƙi wace yaƙi kudu da annabi yaƙi takobi da mashi haka za ka yi a nan iya buƙatar me ya kamata me ya kamata kuma annabi kan shi ko a can zamanin iya bukatar shawara mai kamar sai misali shin zama gaba ba zama ga nan yace wa kan yara ra'aya fa yarju anu li ra'yin nasar akan al'amurra da aka ambato na hukunci na siyasa sanin misali nan sanin da yazo zai leta za a yi letar zuwa ga kisra kaisar suka ce rasulullahi bisa amsa takarda shi da kashi shi da tamfo annan bai san tamfon ba sai aka mai zina aka mai zobanya a sama hamdu rasulullah an kashe a bayan ya danna sama ya kashe bi annabi san kashe ba amma dan an mu'amala za a yi da kisra da kaisar da duniya za a aika su kuma za su ka dan ba kashe eh ana wannan mu'amala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce ya ce zaid bin sabit muna mu'amala kamata wa za shi ya koyo harshen su a ce a karatun harshen harshen su yahudanci ibranci aka sa zai jaka jaka a cikin kwanan goma sha biyar sun zai koya kawai kare ya zama sekretar kwanan goma sha biyar kasa abu ne mujiza kwanan goma sha biyar gaba da kaca ya je karatu ya san ya san harshen su kuma shi ke annabi takarda yanzu a sa kawo shi ke karanta shi ke aikawa yanzu sakatare masu cewa ba karatun boko boko ce aka yi kyau ta yahudawa ma yahudawa ne masu sa akwai karatun su sai ka taba karatun koyon harin bindiga koyon mashi kai wakan wakan kai karatu wani akwai matsala allah shi da muku kenan ya ce ɓangaren wannan an mai umarni shawara kuma ce fayar da ce wa kane yaro ya zai ga ra'ayi ka za ka mace a wajen shi a wajen haka yaƙi ga ni kamata a yi amma fayar ji anu da ra'ayin sai ya komo daga ra'ayin shi don wani ra'ayi daban wanda ya na shi ra'ayi wajen shawara ne ya ce sa'adonihun amma yace kama waka fi gazat uhud gazat badar uhud kaman da kana a badar haka a uhud misali badar lokacin da aka isa badar nan sallallahu salama ya ajiye sahabbai a wurin da ya ajiye su ana jiran qurayshawa akwai babin munzir babin munzir cikin sahabbai ta rasulullahi wannan abin da kai wahayi ne ko kuwa a sai daga zama annabi bai dace ba ya kamata mu shiga gaba mu sa ruwa bayan mu in sun zo babu ruwa ruwa ya bayan mu na haka muke annabi ta shike nan ba ya wayi bane ba annabi ya umarni aka shi aka tsallaka aka sa aka sa ruwa bayan sabai su zuwa tarkare sa nan shawara ce haka za a kawarai mushrikai kowa san abin da aka musu abadar Allah lissa su kwarai dole mai shi dole mai adawa ba adawa an gama da shi an kashe shi su su abu labu can daga baya takaici ishin lai ta kama shi ya mutu gaba bai zo da kima amma ya mutu a can a gida duk dai manyan manyan allah gama su abin da sa abin sha da sauransu kudin shawa abin ya musu haka sun doki alwashi na shan hansa kuma ƙasa da shekara guda wani ga badar ta wakana cikin ramadan kuma hud daga cikin shawali yan watanni ne da abin da ya musu ta suka yi duk abin da dukiyar da suka je su tare ta abu su fiya da aka harka sham aka ɗauki alkawali suka yi sacrifice da aka bada za a bada ta za a shirya jihadi za a shirya yaƙi na gama da manzo Allah in shi har Madina aka kata kata a gama da abin da aka wasu kace dukiyar a yi shirin yaƙi tattalin yaƙi da ta duke da aka da sham wadda wasu suka tattare ta a takaice da sun shiri sun zaba da mutum dubu ko amma udu da mutum akalla sun kai dubu uku suka zo dubu uku da kayan yaki shirin sannu da yan silke shiga silke duka da abin sun shiri yanka sanyi an ce wasu ke sake haƙi masu kai wajen mutum ɗari bakwai wanda kuma masu silke ne a takaice da muhimmi ne sun zo sun tankar mun annabi samun labari ga ƙurayshawa za su kawo hari madina don shan fansa ko an ba ta labarin yawansu a lokacin musulmi ba su da yawan girki abin bai zama da babu al'umma da masu yawan lokacin annabi ya tara sahabbai da mashawara yaya zami ga sun suna zawa zami shawara bi amma zama mai yaƙin lungu da lungu cikin gari ko kuwa mutum mutum kare su kuma ga su da yawa ana gaba na iya ga a cikin gari tun ba gabar gaba ne suna da yawan gaske a gari an rage tunkaro don ba gabar gaba ne ba iya ga kamar zai yi a ci a yin tunkari mutum masu yawa wajen dubu nawa wannan shawara ce a nan annabi sallallahu alaihi wasallam wasu sun kawo wata bale a cikin a cikin akwai shabab samari da su je badar ba suna jin takaicin abun nan nan dai karshe wata ruwa suna cewa suka ce ya rasulullahi hal nanu jubana tsoro mu gida mu tsaya gida su bal khuruj kun su a wuta annabi da ya goyi bayan ayyaki shi ya goyi bayan a zamana cikin gari su gaskiya suka ce ya amfata suka yawa suka ce gaskiya su a jahiliya ma suna ga aibin yaƙi a cikin gari na za a musulunci da yaƙi a cikin gari la gaskiya suna na ƙasashe akwai kamar tsoro kuna kurin annabi ya goyi bayan shawararsu to bayan annabi zan ya kuma cin gida an ƙara shawara sun ka tasu ya ka tashi suka ce ka kun gani alama za mu samu zana abin da bai zana duniya ba za mu je mu za mu sashi abin da duniya ba kurin mu je ne gobar abin shi kuma mun dangana kurin a yaƙa shi kamar da annabi hudu shi ke da shawarar shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shiga da marayi yayin da marayi yaƙi kam ya hutu da makamin shi suka ce ya rasulullah mun bi ra'ayinka a zamana a yanzu ya ce la ya ce wallah baiwa ga annabin Allah ya yi damara ta yaƙi shi ya sun ce ta ya abinda Allah kuma yi ba magana sun ce damara ko da furuj al-furuj ko mutaza ne ta ganin shawara ce suka kawo shi ka tashi amma a shakarin jayi ya yaƙi ta su shi ne kawai nan alamuyin shi ne kamar misali ya kan yi shawara kuma ya kawo ra'ayi a bar ra'ayin shi abu nasu shi ne ka ce misali kan maganin yaƙin badar da baƙin uhud ya ce wa kanan sahabatu radiyallahu anhu yarji'una ilayhi yas'alunahu amma lam ya'lamu wa yastafsirunahu fima khafi alayhi yace sahabbai sukan zo wajen shi mai tambaya ka ba da sani ba sanan fasara wani abu wanda ba sani ba mi ma'anar nusus daga ma'anonin nusus qur'ani ne zo ayata zo su gane ba ko ko mana hadisi ne su neman bayani wa ya'ruduna alayhi ma fahimu mina kuma gamsan ka mishi ma na rasulullah da aka ce kaza muna ne tsamanin kaza ne ya ce a yi masa bayani su kawo masa gaban suka fahimta hawa daidai ne imma tabbata imma ya tuli musu ya ce fakan a hayanan yuqirruhum ala fahmin wani lokaci nan zai tabbatar da su akan fahimtar su eh haka da fahimta da kai haka ce amma ya ce wa hayanan yubayyana lahum mawdu'a kana ce a abinda kuke wannan kuskure ne nan daidai ne nan kuskure ne fi ma zahabu ilai kai ba ka bayanin mutu da haɗa fi ma zahabu ilai a kan ra'ayi nasu ci a nan ka zaba da yannan daidai ne shi ke ya ce walƙawa'idu la'ama allati wa za al'isalam al-yasir ala da ihar musulmun hiya ƙa'idodi jigo wanda musulunci ya aiji wanda a kan shi ne a kan hasken wannan ƙa'ida da annabi ya ɗora a kansa musulmi suke tafiya wa'in ƙa'idodi ne shi ce maka hiya suka zai jero maka wasu ƙawa'id wanda musulunci ya ɗora don musulmi su taya kansu sai kama ta ɗaya an na hayo an na ba su fi malam ya ƙa'anar hawadis hatta ya ƙa an hana binciken abin da bai zo ba kurum abin da ba in an ka kaza kaza me za a yi kaza in kaza har kaza abin ba ta shi ba wannan ke mafi da zaka littafin na wanda zai ba da gida sai zaka ta yace wannan abun ba yi hana binciken abin da kamar ya zo ya kawo qala Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu la tas'alu an ashiya in tubda lakum tasukum wa ansalu an yadruban tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim Allah ya ce ku masu imani la tas'alu an ashiya kan ku rika tambayoyin tambaya ba kaza ya same ku same kaza kaza ce domin in tubda lakum tasukum in abin ya bayyana abin ya bayyana muku abun kuma bai zama ku zama to ya muku yi ya zama ai ku sai na ce da annabi sai da yace haiji akan kowane musulmi ya rasulullah wannan hajin duk shekara za a yi kokowa sai mun ji haji annabi ya shuru yace yanzu zan bai da kai inda aka ce duk shekara ce za ka ga zai mutum matsala kada kun haji haji ko haji ko cikin ka haji ka wace ma hajuji ko haji haji ko haji ka eh bayanan gurin ita nan da na ka usar kai abin da yanzu yanzu ko kunya ba sai ce amma yace wayan ta salu ana hinna min alquran tumda lakum don kuna tambaya ku lokacin tumka alqurani za muku bayanin ka abu ka wannan ce wannan karanta da kai kenan a lokacin da ake bayyana shari'a lokacin tumka qurani dan ta hinna min alquran kenan da a lokacin nan ne ake bayyana maka ake bayyana shari'a kenan haka an kenan ba magana wannan abu shari'a ba sai da karbo na cika ku addini bai kare kenan an kuna tambaya a lokacin da tumka alqurani za a bayyana muku hukunci amma wannan kuma Allah ya rangwama an suka tsaye tambayar kuma dama Allah wanda ku kuma Allah bai rangon ne mai hakuri ne sai ce wa fil hadis kuma bayan wannan aya iya magana kan binciken abin da bizo yace kuma na ruwaya ta ina ga ta tabbata ne hadisin tabbataccen hadisin mun mana ka ruwaya yace eh annabi sallallahu alaihi wasallam naha an غلطات غلطات شيء ممكن بيان انت بين المسائل التي لم تقع النبي هذا يا تنبيه غلطات abin da kurin bai zo ba ka tambaya an ka kaza me kun ci an ka kaza me kun ci abin da bai zo ba ce masalan abin da bai zo ka tambaya kan shi misali na jabir nan kai mai tambaya kan kaza kaza kaza kaza me kun kaza kaza sai ce an yi a wurin an ka yi mai tambaya me zai kana ce kawai an ka yi zuwa tambaye ka bari haka abin suka tambaye ya ci gaba ya shafe laya kuma an kai kaza ka kuma wani yau tambaya abin ba taɓa yi ba to ina wani abin da ke na su ne ba a kansu a cikin addini ka yi abin da kuma aka yi shi tambaya akan cikin tajannu kasar ta su'ad wa wutar musa'il ana so a ƙaurace mai yawan tambaya wutar musa'il al'udar da abin mai wahala kuma ko ta masa'ala kurin ya yi mahallin hakkun ba abin lokuna mai wahala warwarewa kai ta fasa kwallo kama ka da kwallo ka ba a san shi ma shi ma kan hujja da fadar Allah ta cikin hadisi annabi sallallahu alaihi ya ce inna Allah kariha lakum qil wa qal wa kasratu su'al wa ida'at al-mal Allah mai girma da bawa ya hana ku qila wa qal na ta da shi ka buga gumi lokacin aka zo wannan wurin cikin sahih bukhari sai ke ce Allah ya hana ku ta ce ta ce ta ce ya ce suka ce kayan malam wannan hausa ta kawa ta wani ya ce jita jita wace jita jita a kare kai ba wuce shi ne jita da kira wa kala shi ne jita jita a wasu jita jita shi ne kira wa kala jita jita kenan abin da baka ce ba wani hudu kashi kaza ne an kwanan kuma zai yaban labari an tsare shi tun abin da kawai da wai hudu shi shi ma da ya ji an aure kaza shi ne malaman ilimin da suka ce labari suka ce akwai ƙa'ida uku idan mutum ba labari ya zata to labarin bai tabbas an aka ma tambaya kai wani labari aka ma tambaya abu uku kasa ba amsa ɗaya ba samu ba to babu labari kin a tambaye ka mata wa kaifu wa ayin mata kaifu wa ayin wani ne bige wani wani bige shi wani bige shi haka ce maka to ya aka yi bige shi daga tsaye ne ko daga zama ne da hannu ne ko da kawai bige shi ya ce a Allah ya musulun to kace labari da alaƙi to zuka ce da hannu ne ka ce da hannu ne za ka ce ka mata yaushe aka abu da sai kuma mace ce a kuma nan ba da bari shi ma kuma matsala eh ka ce da hannu ne da sai ne to ai na kai zan ka labarin ku labarin gurguri ba tabbata gurguri ya sai labarin yaya akai a ina ne kuma joshi an kawo labarin to shi labarin kenan iya samun gindin zama a takaice fatar ji take ta yace kenan Allah mai girma da buwaya ya hana ku kila wa qal ya hana jita jita wa kasarta su'ala da yawan tambaya na ce nan tambaya abinda ba ba kan bukata ba ko abinda bai zo ba kullun dan ka gurin wai da mal Allah kuma ya hana ko Allah ya hana zamu ce ba bannan dukiya gashi albazaranci idan za mu da albazaranci ba fa'ida to Allah ya hana sai ya ce kuma ya kawo ce wa abdu daga annabi sallallahu alaihi wasallam inna la farada fara'ida la tudayuha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama ashiya'a fala tantahiquha wa sakata an ashiya'a rahmatan bikum min ghayri siyam fala tabhasu anha ya ce allah mai girma da buwaya ya fara ta farilla kaza farilla ne ga sallah ga azumi ga hajji abin na farilla ga allah ya farata su kuma ce wani abin da allah ya farata filatu da yiwuwa kaku tuzantar da farilla ta allah ku tabbatar da su kaku tuzantar da farilla ta allah wa hajji hududar kuma ya yi hajji ya dokoki su ma falata aka duba ku tsallake dokar Allah dokokin Allah ku yi tsaya kan ku huce gona ta gona da yi kan ku huce da aka ce ku tsaya ne wa harrama shiyan ya haramta wasu ababe haramun kaza haramun ne musu haram ne alhazin haram ne jini haram ne gasiran dai abinda aka haramta giya haramun su gasa falatan ta kowa kan ku keta wannan alhurma da abin da Allah haramta kan ku keta alhurmar ku ce za ku aikata da abin da haramta wa sakata an ashiya Allah ya yi shi bai magana ba kan wasu ababe rahamatan bikum dan jin kanshi gare ku ya san da su ya yi ka sanin sama amma bai ce ba haramun kuma ce ya kyalam min gairin siyami Allah ba mance su bane ne ta haka fala ta bahasu anha kakar binciko su abin da ba haramta ba garka hudu shi ka hudu ka haramta shi a wannan menene za ka ga ɗan adamin lokaci kullum rama za ka rama ta Allah ummi ka ɗauko ɓangaren ci ɓangaren sha ɓangaren aure kullum rama ta gani kullum sai ka ga ana gaya maka kaza haramu ne maza ka ce an zama a ƙur'ani ba suna ana gaya maka halak da kaza da kaza da shinkawa da haɗi da hura da kuɗi da waye da gumba da waina da wane ba ta lokaci na ba ma kima sa kullum da harama ta Allah kullum haram ce kaɗan ɓangaren abinci ne ɓangaren dabbobi ne ta gaya maka haram ce aka jero maka ga alhamzir ko me ba a nazir a dabba yau suna ta kawo kina wani abin da aka dabar su ne haram sauran saka zaka masu musu dan ba gaba kun haka halarci su ba haram da ta ba mataga wa suna ta kama haram da ta ba kun san halarci wannan shi ne jigo abu abin da aka ta haram shi ne haram abin da ba kama shi ba ba shi a wurin shi ne ke ciki illa akwai hikima sanar sanar salama zai magana misali kamar haramcin misali giya kaga ai ba suna abin da ke ba a yace abin da kira hamar kullum ma hamar a kai to nan kaga ba suna da abin da amma menene ya sa ka su ya ci haramun ne dalilin annabi ya doka ce da abin da ya hudda hankali sa su shikenan ma ya ce kaza yanzu misali an ka magana magana misali magana jaki ko haramun ne amma ga doki wa haramta shi babu wanda haramta shi duk ba kai wahala da wani wanda za a ɗan ma kace kuma ka komo na maganar sunna nan sallallahu alaihi wasallam bayan da qur'ani بكل كلام غير الخير والبغال والحمد لتركب والزنا وابن الله كل شيء والخير والبغال والحمد لتركب والزنا da doki da alfadari da jaki dan ku haku yaro kuma kan Allah shan kuma ka magana mace cha dan ku haku cha ka ci cha haramu ne bisa da jiro a al-khanzir da kama wal khair ba wannan ya kama nasi karara kuma sunna ta maka bayanin jaki haramu ne eh albigal haramun da suna tabi amma alkhair suna ta tabbatar da cewa halaka ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya kama mana a khaybar an ci a gaban shi ya isko an tukwane na jakuna da na da na dawakai tukwane ga tukwane wannan jakuna ne wannan kuma dawakai ne annabi sai aka kihi tukunya ta ta jakuna aka bar naman dawakai wani suke maka ayowa a cikin haibar an sha wahala ne to a mai sa ake da take kuma ga hadisin ga hadisin wannan wannan safiya um salama um salama tace mun yanka doki a madina da bai zarai a madina ma an yanka shi ba haibar ba ba a madina ma an yanka to mun sai ka bar hancin shi yawa kullum mu anan dole giya muke shiga nan kun anan muna da nama ne kullum nama gare mu iri iri ga sana kuma doki ya tsada ma yanzu ka ta samu sani mu guda amma doki ne mu guda samu doki ya tsada mu da ya tsada sai sa muna da sharu manya da nama sa komai arha sai sa baka wani buga gibe mu shiga cikin da ba ban ga larabawa yadda duk jiski abin nan ka wani wallahi abinci ne duk laraba mun je madina muna ci abinci wata wata wata wata wata sai ka domin kayan ma za ka sai da kakasar zaɓa da ke so ya ka maka a gaban gashi da zaɓa sai ga sa doki alkhairi sai malam kwadin hoto ya ce doki ne wa ce doki ne an kasa kama ko kasa kama ko namun doki da kama doki ne doki kuna hukunci kai maka shi doki hadda hoto kuma hadda hoto ne doki alkhairi eh da na saniya da na rakumi duka nama ga tsaye wannan ka baka ci doki ci doki ne kai da baka ci shi to kuma bane wanda kurin kunna na mutum gamu kuran kenan ta wannan kenan saka zaka haramta duk haka kuran kace haramu baka nasu to kenan Allah ya kiyaye wasu ababe rahama ce gare ku ba dan mantuwa ba kuran dan rahama ce gare ku haka fala tabahu haka nemi nemi haramta su wa an wata wala annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'zamu an-nas jurman man sa'ala an shay'in lam lam lam yuharram fa hurima min ajr mas'alati na abinda dukkanin ruwayoyi sun tabbata nan ta yi zata wanda sun tabbata ya ce annan salatalam ya ce azumin nasu jirma wanda ya kowane ya cikin mutane man sa'ada an shayin lamin haram wanda ya tambaye wani abu da abin ba haram wani ba ya sa aka haramta fauri ma na tabbata aka haramta na jirma sa'adati don tambaye ta aka haramta wannan gogo ya sha mutane jaraba sai ya kowa lake ya kowa lake ya tambayi abin babu shekaru an haramta muka kuna zama zaman sai ya ce daga cikin ƙawa'idodi ya amma da musulunci ɗora na tahiyar wannan saƙo albudu an ikhtilaf wa tafarruq fi din a nisanci saɓani da rabuwa cikin addini cikin addini قال الله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون لتوانا الأمة مسلمين الأمة تشبه kuma ni ne ubangijin ku ni kadai haka ku ji tsoro na ku gudu kuke na nan cewa kenan musulmi al'umma guda ce kamata ba a yi umma a yi al'ummomi a cikin jama'a guda a rabu inda musulmi wata aya ila ce wa a tasimu bi habalillah jami'an wala tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah gabaki ɗayan ku kalmar tauhidi ta gama ku kakkura raba wata aya Allah ce innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay wa'inda suka rarraba addininsu suka zamanto jama'a jama'a ba ruba kai ba su tasmin shugabanci ba ka da alaƙa su kamar kai barantar su وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا نلأ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ثم لا تكوكوا جاهية سيكو يروني فتفشلوا كما وتذهب ريحكم كالشن كوتي متغفرين صارت أباني لا يروني كما كالشن كوتي لا لكي لا كالشن كوتي متغفرين صارت تكون يكاو إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا wanda suka rarraba addinin su suka zamanto kungiya kungiya to wannan lasta min shi ba kai ba su wala takunu kalladina tafarraqu wa qatalafu min ba'd ma jama'a bainat kaku zamanto kashi Allah ke kaku zamanto kamar waɗanda suka rarraba suka samu sabani bayan hujja ta zo aka aje ta giya ke ake zama kama kame wa ulaika lahum azabun azim wa inna suna da azaba mai girma in wannan magana don a nan ƙarshen wannan suke kawo magana ta magana ƙungiyoyi-ƙungiyoyi ziba nasarar abin da yake karantarwa farraƙo dina farraƙo dina magana addini ake magana rabuwa ta addini ko ta aƙida wa a tasimu bi habalin lahi jami'a daban ne da ƙungiyoyi na aiki wannan aiki rijiya yake wannan aiki shiga daji ke adawa wannan aikin gona wannan aikin gona wannan aikin mutawazi aikin karantarwa wannan wani aiki ne da ban fi alaka ce kungiya ce irin wannan manzon manzon yana raye a zo jihadi ya ba da raya ta amsa ina muhajirin a ba su tutakin su ina wannan akwai suka cewa suka zawa haka na yan kama wani fasa garin jami'ai annabi yana raba tuta tuta kuma a ce ga yalar ansar ai kira yalar muhajirin a cikin rabe akwai bangaren muhajiri akwai bangaren asar akwai bangaren wanda suka zo ba ta wannan wuraren ba kenan ba shi wanda da an ce kauna ce kungiya ce wannan wani abu ne daban ko dangantaka da gari ko da wani aiki amma abin da ke wani addini addinin a yi shi iri iri wannan shi na ayon suke ne duk da cewa ala kulli halin dukkan kullum musulmi in me za a yi ana san haɗa kai wani kuma daban kuma ana san haɗin kai ba san raba ƙarfi wanda bane ko shi ba daban ne rabin ƙarfi daban amma maganar addini ne maganar addini addini ita kira na maganar ɗari ko iri iri iri kowa da nashi tsarin shi daban na bautar Allah ne zai ba da Allah ma ɓangaren abubuwan aiki kan aikin kaza wani iya na garka wannan iya na da'awa wannan iya na gidan rijiya haka wannan ƙungiyoyi ne na aiki ne to wannan da suka zama haɗari na ta ƙungiyancin ya zama to in ba na taka baka sona ko za ka iya mun ƙawar ka iya mun makirci na ya lalace kaga na kako na kace kungiyoyi ga nan kake nan ka aije wannan abin da ya hada ku na addini ka shiga adawa dan wata wani abu wannan ko shi matsala ce in dai zama mutum sai da kake alheri ko barkar ne ba bisa da kace ka kace da wata zai mun zan hanya bisa da kace ka bata mun aiki na to anan ne ka matsala an kace kai he naka kai na ungon kai na garin kai tamu wancan ko da ɗan aikin alheri kace zaka soke shi ko zaka bata mai aiki zaka da matsala a nan za ka samu zargi don ka ɗauke wannan habarin da ya haɗa ku an ce jigo babba na al'umma wannan aƙida ta ce babba shi ta dun wani shi da zan zai yake cewa man a habba lillahi wa a haɓa lillahi wa man a lillahi suka saman iman duk wanda ya so don Allah ya ba da don Allah yana don Allah shi cika imanin shi kenan sharaɗin samun alaƙa taimakawa hanawa badawa Allah ne matuƙa kenan ba da Allah bane ba kaga imanin ka zama Allah tsala kenan da abin za ka yi ke dan Allah ko a ina yake ka taimaka masa dan uwanka duk inda yake duk garin da yake kaka cutar da shi kaka mai makinci akan aikin aikin alheri an gashi matsala ta cutar da wani kuma ka abuji abin da hada ku na rabu da sai na kace ta aqida ba magana kabila ba magana siyasa ba magana kungiya wannan abin shine jigo ka inda za haka ba rigima da kowa inda da mutan sabon karantar wai dan jigo mana abin da hada ku shine jigo sauran aiki ne to za ka rigima to za za hanya kowa aiki na Allah kowa sai baki abin da Allah ya taimake mu sai yanzu nan kenan abu nan fakara ta uku da ya kawo a labudu al ikhtilaf wa tafarqu din kenan nisantar sabani da rabuwa cikin addini sai raddul musail mutanazi fiha illa kitab wa sunna nan kuma jigo na hudu ana nema duk abin da aka samu rigima ka ce halak na ci haram haka ne ba haka ba ne to a mai da wannan amsa raba rigima mai ƙur'ani ya ce mai suna ta ce a mai da shi zuwa kitabu wa suna ya ce amalan bi ƙaunihi ta'ala fa in ta na za'atun fi shi'in wa rudu ilan layi wa rasu zuwa ƙarshe in har duk idan kuka yi alaƙa in kuka yi jaya ta na za'atun fi shi'in da abin da ku samu da aka zai rigima ta za a yi masu da mata addini to fi shi'in na ko cikin me ya ce maka fardu ilan rasu kuma da shi zuwa ga Allah ga manzan shi kaga nan kamar rabar rigima halak haram mai Allah ce manzo Allah ce kace ana kaza ba kaza a cikin mu waye mai madogara ina za a samu neman warwara imma qur'ani imma sunna ba mal wannan ce ba mal wannan ce masala ba ce a ga tushen rabar rigima qur'ani da sunna wa qawluhu ta'ala wa ma qatalaftum fi fihi min shay fa hukmu lillah fadar Allah subhanahu wa ya ce duk abin da ka samu sabani a cikin shi na addini koma meye hukuncin shi yana ga Allah da manzon shi kenan a koma ga Allah ya samu warwara ta wannan abin da aka faɗi kuma menene wa zalika ce wannan magana da yi li'anna ad-din qad fassalahu al-kitab kama qala Allah ta'ala wa nazzalna alayka al-kitaba tibanan li kulli shay' ya ce haka mafarta filta mai shai zai kama ayoyi da gaban sha'allahu na gaida a darasinmu na gaba almuhimmu dai maganar inda ya saɓani aka samu a kan koma menene ana neman warwara ana komawa mai allah ce mai manzan allah ce ba wani ya ce ba allah ce muke mu allah kai darasin gaba insha allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته